الناظري الأسلمي كيف تكون بالله أمواتا lokacin kuna ruwan mani wato ba ku zo duniya ba dai babu gaba ɗaya babu kusa da wurin Allah kuna cikin Allah ko kuwa babu sama babu kuma da kuke ba yi ku zai raya don samu rai a cikin warku yau da kun duniya kuna da rai su kuma ne ku san nan kuma ya matar da ku in ya matar da ku kuma ne ku zai raya ku a cikin kabari saboda ku amsa tambayoyi kuma ilai su da wuro sannan kuma a bai da kuwanin Allah ta ta tashin kiyama a saboda haka ne ma yau sun sha azama ya ce mun yi nan da yin da wasu da aka wuri masu mahudu duk su baure imani ta da kuro قالوا ربنا أمتنا الذتين وأحييتنا الذتين فأسرنا بذنوبنا فأجلنا وكل ذنوب كل ذنوب فلا أسرع ubangiji ko yadda ya fara mana duniya mun zo mun la mun haka a makar sarai ta mai da mu wata su sau biyu wanda lokacin da babu mu da lokacin da muka rayu muka mutu wa ya yi sanar da sai kuma rana ya fi sau biyu wato ran da ta zama na cikin warmu da muka shi duniya wa ya yi sanar da sai kuma ka tashe mu zuwa tashin kiyama a bayan na kuri da sabi yanzu ka kuma gane gaskiya ina za su samu hanyar fitowa guda ko duniya mai zafin kirki wani su kawai da abun wuri suna da rabbana a sanna wa samina fargina na masalin ina muni wani yanzu da mun gani mun yi mun tabbata a mai da mu duniya mun tabbata yanzu da za mu yi aiki da yau za mu kuma da ɗaya magana duniya da tsaka ga ibada da yankin duniya. ba ne ne ce na haramta a haramta ba gidi na sa kowa da akwai gidi da wurin iyakan amfaninsa in wuce nan zai zama sharri mutum ce dan ne iyaka shi ko mutum kula ya fara ta ta juna na samu iyaka ta fiye da nan in fiye da yadda ke ce amma ai ma duk kayan jin daɗi ya Allah ba kawo duniya ba zai don mu ne ومن حرم دينة الله التي أخرج الزواج والحيوان التي أولي للذين آمنوا في الحياة الدنيا فكاو كان جدا إلى أكل من الأولى سيسبو تنبعي ثالثة يوم القيامة أولى كبائر كسوك أي إمام الله في الرسول تو wani mutum ne ake bi a gaban mumini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tattauna nan data to da aka ce an yi dunanin komai na duniya domin mu an kore mana sama da kasa mu'min nan domin mu an ce wa rabba wa ba halil anani wannan kasa da ba ke nan cikin da ne domin mu to a cikin kudi an kore da aka kuma an ce da ka ne da an kula da ba da ke wannan da ke wannan da ta Allah ya da ide su mana ku da ide su kuma ku da ide su mana su wani adam ne su ma gobe su aka wannan gata ba gobe su ba a shi yasa an da ayi tawaira ayi domin mu da aka yi kayan jin daɗi a duniya ma a ranar akan su kadai ba abu da za su ga barbara ma ga yayin biya to kenan don masoya annabi ake kayan jin daɗin duniya da lahira don makiya annabi ake azabar duniya da lahira idan masoyin annabi ya sha wahala a duniya duniya ce da wahalin ta ne ana jin daɗi ana shan wuya ko ka gida ku da wahalin nan idan makiyin annabi ya ji daɗi a duniya ta halin duniya ne da wahalin ka gida ku da wahalin nan sai abin ya zo misalin ka kamar babba wanda komai ya ce yana da masoyin sa babba wanda ya kuma da kada yake so sai ya zo wajen ka da ya gama cika sai yi saboda murnan zuwansa sai ya nuna yanke yanke aka kira jina da kayan abinci da kayan abinci aka kira jina aka kawo aka sa aka yi tashi aka yi tashi har aka kushi wanda aka yi zozu da ya ci wanda suka zo da shi suka ci wanda aka yi ta suka ci abu bai kare ba yana da yawa daga kaji kayan ne mara magana a yanzu aka ne mara magana suka zo suka ci yana da yawa bai kare ba daga jirgin da kira ma duka mai cin abinci da zai ci abinci aka kira duka masu abinci da gari da zuwa ya ci bai kare ba aka kira su da su tsora sai aka yi tsora a zabuwar aljuji a zarbu suka yi gaci karfuka suka yi gaci kaji da agwagi da agwagi suka yi gaci ruwa da wani su aka yi da shi ka yi wani abinci ana yake cin abinci a kusurin ana yake shan ruwa domin ba domin da aka wannan kayan cin ya yi ba كيف تكون بالله وكم أموات وعيكم وجدكم وجدكم وجدكم والذي خلق لكم ما لم جميعا ثم إلى السماء تنسب الهكذا لأبد الهم تأثر الجسماء إما أنا وبنتي بني فأنا وني بني دون هذا الجامع سنة يقوم إنما يقصد من أدم idan ka dora hannunka akan wani abu in dai ba na gwamnati bane ba na kowa bane dama na haka ne idan dabbobi su gani a daji ba na kowa ba na haka ne in sun zaki gani a daji ba na kowa ba na haka ne abin da gani ba na kowa bane in kana so na haka ne dama to ka ga sai dai mun ya riga da amma ka dan hana wanda zai halaka da zuwa da jami'a su masau ila sarai sannan ubangiji ya rufe sama wata lokuta zai ya ce zan azamawa da sarai bakwai wani kuli shi kare ana masanin komai da komai ne a cikin suratu fuskar an nuna kamar cewa rayin nan kuma da kuma da ne zarakar da ne yau bai wani da na Allah da zaka alƙur'ani ya yi da wani da kuma jama'a da ne a kan da ya ba da ne a kan da ya ba da ne a yi kuma da zama ya ba a nuna na da ya ce أهم شيء لا يملك فما أدرك هذا الدواء وأطلع إلى وأخرج الدواء ورد بعد ذلك الآية الآية تسلم أكون عليه annabi waran da ba da zali da da'a bayan an yi samai an gama sannan a cikin da ita ba a a sai tana dubbe ne ba a cikin da ita ba sai da aka yi koyar da koyar na samai a kai tsari a da ake hada dubbe a cikin da ita والذي خلق السماوات والجبال ثم أدبر السماء وتكون سبع سماوات كل شيء شيء من الله سبحانه وتعالى يا أنت لا تدري وتكون ذلك وإذا أنت لا تدري وجه قومي لقومي الآن قومي لقومي الآن يا يا كما يا أبي سيدي منها أقول لك أن سيدي منها أي bai zo irada da tura ba babu shi amma wurin Allah yana nan babu shi amma wurin Allah yana nan da yake wa in min shay'in illa inna la ta'lamu kowa da tsatsar da wuya wa haka zai wuya da kare faru da saukar da shi wajen lokacin da take ya yayi saukar da shi amma yana nan ba wurin da fiye da maka dan ya tara maka a lokacin kawo shi da kawo shi irada Ruhi ya karɓa a gaya mana yadda za a yi daga shi kuma zai miƙa wa kura da rantar da shi ba yadda aka nuna mara wani misali da aka yi kira ne wato ya kace da an tsira ke maka gida ko ya kuma wani gida ya kama da to shi ya riga ya kama gini a cikin hankali da aka sa saura ya ɗauki a kan ne ya zana a kan ya zana a kan ya yi rinsi to sai miƙa wa kura wato masu aiki yi da wani da gani da haka ne abu da ake yin kama ilimi da jini ko su wajen irada irada da gani sun dace abu ne wanda za a yi ko wanda ba za a yi bane duk wanda ba za a yi da ake yin cikin irada da abin da ba za a yi ba irin wanda za a yi da biga shi wajen kura ɗin lokaci yin da ya yi zai kura da karɓa da karantar kamar yadda an kuke cewa ne da biga bilade wa masu gini masu aikin ƙarfi masu ruwa zai zama yake shi da zai kula da karama zai da rantar da wani da Allah ya nuna masa amma komai da komai komai a wurin da ya ya ya zama karfar da komai a wakati a cikin yin da ya lokacin da abin ya yi da kawo shi kuma da ba ka kawowa lokacin babu zama ba kanta ba duniya ba lafiya ba komai ba kowa da shi kai wa al-Qur'an wa zahir wa batin kun da mafiya kun da yanzu zai faɗi ni kuma da karatu da ran wato kayan rai da girman mugarjin da ya ba mu karfin ya rasu da ya amma da mutane lokacin da ubangiji ga ala ya faɗa wa mala'iku inni ja'ilun sanni halibatan ni zan sanya haliba na bayyana mugarjin da hukuce hukuce na a bayan kaza ka kuce mala'iku su ce a daɗa biya mai mutum da biya wa yasu biya ونعم سبب بأمري وبلد الفك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإني يا أمي ذيك أو أعلم يلا ملائكو يدرسوا جبريل ذي وميكائيل ذي وإبراهيم ذي فنقوا فكما قلنا لكنا فهؤلاء من أعلم وزي كل الملائكة يتم لكنا وقولنا يجري ذكرها sai kana da ne don Allah don Allah don Allah don Allah kai kana wani yan kwana ke da a hadisi wani abu wanda zai yi abu kira da mummuna sai ya ji tsoro shi ma ya kace kuna ga Allah kai na ji da Allah mun ga ga ka ka ta an da su da ka ga ne ji tsoro to da aka wannan duka aka hada da su da garai da su fara sai je sai ta fara fara fara fara wannan in da garai da kai wanda ke wani sunan da ba ta jira da yi na shi da ya aiko da duk mahunan da ya yi mini duk umarni shi da ba. Idan da kuma kawo a gida a ran Allah ke zuma da na kai din nan kada da za su kuma kai ne ke da yi wa zuwa da ko da rai. To ba ka yi ne ba ya karshe rai ko tana kuka da kiran da bai da ba ba yana kuka da kiran da bai da mulki da alayi bai da ba. يمكنني مجمع كل الغالب هو كان لا يجوز لكن جاء حتى هذا أن جاء آدم أن كأني أن جاء سلسلة الأدوار تقولين كمية الأشبالات نقول آية الآية نقول الآن أكأني يبوشي وأن يجي يا وجه نبي لازم يا وجه تسالي كربعين يا وجه غير مسنون sai ya ya ya tattare ya ya yi ta buga haka za ka yi in ka kuma ba za ka yi ya yi ya koyi da aka san gina shi da dogara a kan yi sai ubangiji ya kusa maka rai ya kusa maka rai sai ce ba ya kuma wannan abu shi ne zama ya kashi ya zo da riba na bayan kasa sai suka dubi da ita al'adar ta nika da malamai malaiku malamai sai suka dubi ko ya kawo kullum ne imani ko kuma yin mutum rabuwar da miskin sai suka duba yaran suka tafi yana da abubuwa guda uku manya manya akwai hankali akwai fushi akwai kwaɗayi sai farafin ta ce wannan dai ko an kai shi duniya da ni da suka kamata ba wani abin kirkin da za su yi sai zuwa da ni sai wannan a bayan kaka domin fushi ya danne hankali to duk kina kai ba irin wanda ba za a yi ba idan kwarai ya danne hankali duk banna ta duniya ba wanda ba za a yi ba to ya kamu a ganin mu ya wuri miki su hana muna tsarka jira ba muna suna samu da ya kamata wani ba mu da su ji ba wato ma'aikatan mu da ala ta yi na mara kwana na san wani abu da kan yi shi ni na zo da ya a bayan kasa zai zace da hukuncin Allah ya ba to wanda zai zama shugaba ko na gari babban gari ne kaga abu kaɗan ba zai ishe shi ba idan ba ya da kwaɗayi ya yi ɗaki ɗaya ya ishe shi ya yi mace ɗaya ta ishe shi ya zo abinci kuri ɗaya ya ishe shi na kwana ɗaya ya ishe shi to jama'a sai in sun zo ina za su kwana me za su ci kashe dole sai yana da kwaɗayi da buri da yawa ya gida ya ɗakuna ya tara abinci ya tara kuɗi saboda jama'a sai in sun zo ya kisan musu shine shugabanci to idan jama'a sun taru idan ba fushi in sun zalunci juna wannan ya karya kafan wannan wannan ya cire haƙorin wannan ba fushi duk abin da aka zai yi dariya tun da ba da fushi yau shi zai shari'a an kasa wannan ya yi dariya an yanke hannun wannan ya yi dariya yau shi zai dariya amma in shi mai iko shi na kyakkyawar mai fushi da fushin wani saboda zartar da hukunci da ce waɗannan abubuwa guda biyu duka wanda suke tare da hankali ashe kayan aikin shugaba ne dole ya zama mai buri da yawa abu kaɗan ba zai ce shi ba saboda jama'arsa kuma dole ya fi shi in an zarce dole ya zanne mai ƙarfi ya fata mara ƙarfi hakkinsa saboda kiyaye kada israr da adalci waɗannan guda biyu ma suna da amfani a wurin maraƙi na hankali kenan kuma ka'ida abu mai alheri da yawa amma akwai sharri kaɗan ba za a bar shi da sharri kaɗan ɗin ba ya gida yadda yau alherin aka yi sharri kamar dai mai ciwo gaba ya je wajen likita likita da in ba ya yanke kafar ba zai mutu to ka ga yanke kafar nan sharri ne amma ƙarami ne dangane da rashi da mutu to sai a dangane da rashi sharri nan a rantar da alheri mai yawa nan a kan wannan aya. أهم بالأولياء ويسر بها ويسر الدماء ونحن نسبح بأمره ونبشره mu mala'iku muna tsarkake ka muna yi maka tafiye muna tsarkake ka ya ara wani idan wannan ana nufin a wurin su da ba ne kullum da ranar su da ala kama ba kama ba kama ba wato su kuma da kirani ne a kan abin da shi ya san hikimar da su ba su ba قال إن آدم ولا قالوا قال منا لن أمن له زانبا ولن ملائكة تسأل من سوى أن آدم من سوى الدنيا فأتيك الرب ولد الدين كيف أن أبايا أنا إذا أنا يا ناس يقول أن ما ولد الملائكة ولد هذه سورة سورة ولد ولد الدين إلوس أما ولد الدين جماعي ومن da zai zai jira mai kai da rauni daga sunayensa da sifofinsa ko sa a ruwan su da kowane da Allah su da su da mai wani ala da su na su da musan kowane ba su da sun da kana da wani da yau da ya wani da ya yi da rauni sai ana ce ba a fara musu waɗanda abubuwan suna yin su da amfani tsari da wannan sunan da da kai ne a tsarin da ake yi wannan sunan da birni ne ana yi da shi wannan sunan da za ka yana yanka da ita wannan sunan da an gane ana ake da shi wannan sunan da kuma yana da abin da komai wannan doki na ana hawa a inda yake shi wannan rakumi na ana hawa a kaya wannan rasa ne ana ana da komai komai ya fi suna yin da amfani da wannan sunan da mamaki wani abu da ake Allah wannan gajiya san abin da ku gani ba. وعلى ما كلها أسماء من ذلك وقال ذلك فيقال بكوني بأسماء هؤلاء ولا من السنة ولا من الأبوة يقول كل سابق إلى إن ولنا مكرسيا يسير ولنا سابوا أبنا كوكا بدينه وقلت أبنا بسانها إن هكذا إيه يقول من السنة ولا من الأبوة إن لم يكن القرآن كالكلام قالوا سبحاننا وإنا saboda ilimin da ya nuna wa mala'iku wanda mala'iku ba su da shi saboda haka ne a ilimi ana so lalle ya haɗu da ibada ilimi ya haɗu da ibada idan ilimi yana nan ba ibada ilmu din nan to sai ya zama sai ya zama ba ilmu ba sai ya zama haraka irin aiki aka yi ba ilimi ilmu idan yana nan ba imana da mai shi to sai a ce a ce wani riga ya iya zama illa ba ilma illa sai kuma abu aka yi shi ba ilmu to sai a ce kamar tsarin zama sai ya zama aman aman ba aman ba aman makaranta kuma dole da ana ilimi da ibada aiki da da iman amma yau da ilimi ba ibada ba ilimi wani illa illa ne yau akwai aiki ba ilimi to ba aman wani iman makaranta kama an fiti da ilimi mai yawan ilimi ya mai yawan ibada kaga na mala'iku yawan ibada dai da suna da wani ala su amma an yi bi da adam a kan su saboda ilimin da ya nuna a ina da ya yi zuwa su jira su jira na ubangiji ya mai da adam da wani kafa kaga yanzu in za mu ana ibada ta inda mu da duka baki na kafa za mu ba da wani ala ibada amma ba kafa kuke wa su jira ba ana kuke wa su jira فعودت الذهب الى ادم فمتابع وملائكته يجري مسجدا تقول نعم جعل ادم لي وبابه قلت يا ادم فسجدت الى ابليس هذا الخبر كان لجبريل dukkan malaikun da ba'in nan da nan babu biyayi nan da nan da suka ba'in zuwa da ba'in biyayi illa ibi da bada ibisa amma shi da yake واستكبر يجبر ما فيه وكان لجبريل فيما يشرك عليهما جبريل جبريل الركن الرأي أربعة ويجي يا دوندا الجنة أكبر ملائكة أكبر وأجل سيد أيوة سيد أيوة سيد أيوة سيد أيوة سيد أيوة سيد أيوة سيد أيوة mugu abu to sai Allah ya turo mala'ikun sama ta duniya su zo su yaƙe su sai aka sa Iblis da zo shi ne shugaban waɗannan mala'iku masu yaƙa waɗannan aljannu suka zo suka yaƙe su suka kore su suka wani dukkan cikin tsorai na teku da duwatsu da aka fili ƙasa ba kowa sai ya zo Iblis shi kula da jini nadar shi ke kula da mala'iku da ya shugabanta su da yaƙi wannan aljannu to shi ne wanda Allah ya kawo wannan lokaci na abi al'adar halibar Allah a bayan ƙasa to sai Allah ya ba da umarni ga yadda ya kula da suka karanta to sai Iblis sai ya girma kai yana ganin kamar an ba shi wanda matsayi da yake ji shi ke kula da jini nadar da ya yaƙi aljannu shi ke kula da mala'iku sau ɗaya girman gari shi ya ba ba malaika da kawa wani kurani malaika sun dubu ya adam ba su dubu ila irbini da kana min addini rabar ka nan da su kurani irbini a jibi da kada ba malaika kuma su da da iblis uban kan da mu kana yana cewa an da su malaika da nuri an da shi aljannu da wuta وجاءنا كأنه من قبل في ليلة هو يعرف على الشيء فلا يعرف منها من نصرة رضوان الدورس وهي سوى ذلك وكذاك بين العلماء لا يعلم الله ما أمره كيف يعلم ما يتدارك عليه الرسول لكن الوجود سنة أيدي لكن وندرس وتسير وتسير إلى ذلك ما يتدارك dangane da sauran ma wurin da suke lafiya amma shi ne jagoran su a hukuncin gwamnati amma zai zama kabilar da da ba ba kabilar sauran sojoji ba ne ba ka yi jagoran mala'iku su ba mala'ika ba ne shi suna shi kenan shirme da da yake da aka aka suna da kyau ne aka sa su da shi daga baya saboda tsara da yi ba sai da kuɗi da aiki da ake ba sa ba ya yi girma kai bukatar da bai yi shi Allah da gaba ni in ba su in maka sujjada a kan wuta zai ne da gaba ni in maka sujjada a kan kaya zai ne amma wannan abu da ya gina da wannan ba da mu sujjada ni ma ya ce da wuta ne mai da hace shi ku da sabo mai duhu da wani harkar yi ne da wani kwamfi ko sai dai wani yana nuna wa Allah yana nuna wa Allah ya girma kai yana nuna wa Allah ya yi aiki da wuta to sai ya zama ya bani kasuwar da ya yi wato kullum abubuwan da kuke ci da kuke da dabbobi ku duka saboda ya ke aiki wasu ba wuta ba shi saboda ya aiki abu da ya yi ba ma zai yau kare yi ba amma wuta in ta aiki abu da ta ba ya aiki ka ga wasu shi na duka wuta da ya aiki ta yi da ba wuta da ke kuna rukunin da suka ce gani sai suka manta aure da Allah ya mutu cewa kada su bi ba na tara ba hali da ya zama kula da gani wasu da yi rashin ba a rarrabe wando sai ya kwakwaza umarni da bayan nasi sai su iya yadda wasu ji tsoro amma ba su na ba wadda ina iya adama da ya manta alkawarin da aka yi shi na wannan baladiya saboda haka ne ake kiran ƴaƴansa irin sa wani ƴaƴan masu manuwa ƴaƴan masu manuwa annasu wato nasu masu manuwa saboda manuwa ne to sai ki ne ta ruwa wanda ya fi da wannan nasiha ne nasiha nasiha ne ke ba shi ne ba su ko kusa da ku wannan dole da kuke kai zai ne za ku ne ya zama na ce da da Allah da suka ji da suka ji suka ce zama kamar an saba an saba to su annabawa irin da ya amma da wani abu mai kama da sabo na yanayi da su ko ya na daga ku wanda ake cewa idan ka gari ko irin na ta da adam ba sai an zama da kuma wani mai da yau to sai ka ɗauki abin koyarwa ne gyara ma koyarwa zancen masu agaji irin sa rawar daji sai su nuna koda ta kare su wato da aka gari kan da ta cikin makara sai su kuma da gaske wanda bai sani ba zai gyara sai da zama da gaske ne koda ta kare shi ya aka da makara aka kuma da ya da ni amma da gaske ne da ya sani wani wani da abin yawa ba da za a yi abin da muna kira wai na da ya wani ba ce sako ne to ya da shi sako na gaske duba na su kore da ya ga da ya duba ta ba ai wannan ne kamar dai ai da wani zani duk da yake takalmi na irin takalmi ne kai ma har zuwa ina ko takalmi na to sai ya ce cikin wani tabo mai kashi ya kai har kusa da zuwa dama bai kai ba idan ya je ya cire wannan takalmi bai samu kawata amma zai wanke zai wanke takalmi ko to kai ne yake za ka ga cikin da wani daga tsari da zai wanke za ka san haka za ka wanke sauran kai ma kuma ka ana ba za ka kuma fara dai an fara da su a koyar mana yadda in mun yi zaɓo yadda suka yi na haka za mu yi mu ma zai yi ba amma a daga na da bai da haka amma ana yi da inda zama haka sai da yadda ya masu ya samu ya yi kariya a shi shi ne shi giya ne ba ba da yadda ya zama ne misali kamar wani gwamna na da ma'aikata ba ke yi da ni a ga sami da ni ne ke ga rubanda kai da aiki kana da ya rubanda duk duniya ko ne ke wani ba haka kuma ke ba wani ba saboda ba ne ne da jiwo to kana ma ya kuma da wani ya zama kai da zama wani da ya zama wani da ya zama ya zama amma ya kuma yi da ne wanda ne ko ma'aunta kwamfina ya kira wani a yi wanda kuma na yanzu da gida ne ya yi wani mutum ba na tsayin su ga yanzu ba haka haka ya yi wani mutum ba na rage da ta da na mutum da bayan kwanan bayan da yau kuma da mutum da wani bayan adami sai ya tura wani gogo ga cikin wannan da da ya mai bayani wani gogo ya ce ma zai ma za ka zo da ke da ya ce فأضلوا شبابها فأخرجوا ما كان به وقلنا أنبئوا بعضكم بجوار العدل ولكم في أرضكم سفر ومتاع إلى دين إذا هي الدعوة لتوافقوا لهم يجب سلامها سوء فيما ما يأخذ ولما وقعنا ذلك الرقوة لأن ألاك التجارة ومن هذه وفيما ما من غير ذلك لأن ألاك التجارة وتبعث التجارة إذا قامت الزوج sai a lura da sulhutuni wanda ke ji shi kai ba su da wani haka na bi sai dai ya fitar da su a kan da ke kai na nemomi ba kula da zuwa da zauka zauka zauka zauka wai da adalai da mutu biyar da na zuwa da rayuwa suna tare da baya a koro da rayuwa zauka zauka shi da ɗan ya ji daɗi saboda adalai an yi ne wanda an kore sai Allah ya ba dan adam musulmi karfi na tuba duk abin da kai da shi da yau da sai Allah duk abin da kai tun bana da ta har yanzu na duk da yake daga Allah na da ne maka Allah na tuba na so ya da musulmi na ya kuma da ko ba bari ya ramu da yake da karanta kuma da iko a yau ina ka zo gobe da yake ko ji ka aiki kai ko ba ki aiki da yau na ka ya ka ba ba niyya mai kyau niyyar da mu ne sai ku ne a ran ni da yanzu na yi da Allah na yi niyya ba zan ta bi ba har mu ya ya ku da wannan niyya da ka idan na ga su ma ya da ni da ni ne ba sai ya maka gobe bibi mai ya ta ce da ka ba ya ku domin da ke shigar da mutane aiki mai kyau amma ba ya da iko ya rike ta cikin aljanna da aiki mai kyau ko yana da kare da rashin da rai sai dai niyya da da ke har abara niyyar mu'min abara ko ne amali ne yana da da kai ko ne amali niyyar mu'min ta da aiki da saboda mu'min kullum bai da ranar da ya bar musulunci har abada musulmi bai da ranar da zai sa ranar bar musulunci har abada ba to sai ka ga eh wannan niyya ta da shi bai bar musulunci har Thank you. Thank you.